من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin ga watan uku a girgoniyar kalanda dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da kenan cikin jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun kwana a nambar aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka ta 11 a cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala yau kuma za mu tashi nambar aya ta 12 insha Allah kafin alaramma ya ja mana aya ta 12 ga wani mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ubangiji Allah ya ƙara wa malan lafiya amin sun amin tare da imani ya kuma jikan mahaifa tare da ‘yan uwa musulmai baki ɗaya amin Allah jikan iyayenmu baki ɗaya malan tambaya ta ita ce idan mutum ya samu ƙaruwa ta haihuwa ta ɗa namiji shin zai iya yanka masa tinkiya ko kuma lalle sai rago na gode a sha ruwa lafiya to haihuwa dai ni'ima ce daga cikin ni'imomi ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake yi wa bayi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ya ba wa mutum haihuwa ina fata an gane idan ka ga Allah maɗaukakin sarki ya baka haihuwa to ƙaunar ka yake kuma yana son ka da ni'ima saboda baiwa ce ba kowa Allah ke yi wa ba an gane magana da kyau ko idan kuma ya baka akwai wasu abubuwa da ake so ka kula da su daga ciki akwai yankan suna shi wannan yanka malamai sun kai ruwa rana sun dawo da hi inuwa akan hukuncinsa amma dai magana mafi inganci cikin maganganun da aka yi dangane da hukuncin yankan suna wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama karanta littafin ahkamul maulud bi ahkamul maulud bi ahkamul maulud bi ahkamul maulud an gane ko ahkamul maulud bi ahkamul maulud manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa كل مولود رحينة بأقيقته تذبه عنه يوم سابئه kowanne jinjiri wato jingina ne shi ga abin yankansa wanda ake yanka masa a ranar bakwai ɗin shi malamai suka ce duk abin da aka jinginar da shi ai baya halatta me shi ya sake mu'amalar da shi har sai rami ya mai da abin da ya karba ya dawo da abinsa hannunsa ko to suka ce ɗa bai zama ɗa ga uban mutum ga ubansa ma'ana ga mahaifinsa bai zama cikakken ɗa ga mahaifinsa har sai an yanka masa abin suna na fata an gane shine ma'anar hadithin da haka duk mutumin da ya samu karuwa bai samu ya yankan suna ba ko bayan shekara goma ne ana bin sa bashi sai ya yi shi an gane magana da kyau ku saboda dole gyaɗa ta mai ne in ta ƙi ta sha matsa yasa lokacin da aka turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi san da ya yanka wa kansa raguna guda biyu narka narka masu ƙaho lafiyayyu saboda yankan suna wajibi ne domin lokacin da aka haife shi babu shari'a ina fata an gane so babu wannan dokar so don haka da musulunci ya zo yi da kansa ya sa aka sai raguna ya yanka a matsayin yankan sunan shi na ainihin wato haihuwarsa an gane maganar da ke ku saboda haka yankan suna wajibi ne to wannan irin kalar dabba ya kamata a yanka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana yanka abin da ake kira shatu abin da ake nufi da kalmar shatu a larabci shine dangin dabbobi guda hudu shine akuya da tauri rago da tinkiya to idan namiji ne manzo Allah ya ce a yanka masa guda biyu idan mace ne annabi ya ce a yanka guda daya to al'ada ne a ce in mace ne a yanka mata tinkiya in namiji ne a yanka mara rago wannan al'ada ce ba shari'a bane ban gane ko kun fahimta ba abinda shari'a ta ce idan mace ne in an ga dama a yanka tinkiya in an ga dama a yanka rago in an ga dama a yanka tauri in an ga dama a yanka akuya kwaya ɗaya idan namiji ne in an ga dama a yanka tauri in an ga dama a yanka akuya in an ga dama a yanka rago in an ga dama a yanka tinkiya amma guda biyu in namiji ne guda biyun nan in an ga dama raguna biyu in an ga dama tumaki biyu in an ga dama awaki biyu in an ga dama tamaru guda biyu duka ya halatta in an ga dama a yi combination na fata an fahimta rago da tinkiya ko mix ko rago da tinkiya na fata an fahimta rago da akuya rago da tauri akuya da tinkiya akuya da rago akuya da tauri abinan da, da, da taure ko da tunkiya duk wani mix da aka yi babu laifi ya halatta don haka idan misali karfinka sama sama ne kana da halin rago sai ka hada da taure ya yi duk duniya ba wanda ya ce wannan yankan sunan bai yi ba tun daga sama har ƙasa tun da allah ya mar stam annabi ya buga hannu a kai magana ta kare haka ne ko ba haka ba su don haka za ka iya yanka awaki guda biyu duka in namiji ne za ka iya yanka tumaki guda biyu duka in namiji ne an gane magana da kyau ko yawwa a hakamul maudud bi a hakamil maulud an gane magana da kyau ko to wannan shine a takaice abin da malamai suka ainihin wato a bayyana don haka wannan shine amsar wannan tambaya insha Allah ta'ala malam kwamanda yana tambaya in ba halin biyu aka yi ɗayan yayi e yayi zuwa wani lokaci an gane magana da kyau akwai matsala ku matsalolin masu na da yawa ku eh? malam malam abdullahi an kai kuma ya ce a haihuwa 500 da aka yi guda 450 gaba ɗaya ɗaɗɗaya aka yanka bai wuce ƙwaya biyu ne aka yanka bai biyu ba duk ana bin ku bashi rago na wallahi ba ruwa na wallahi hadisan annabi na jawo an gane magana da kyau wasu malamai suka ce idan baka da halin biyu ka yanka ɗaya yayi saboda liyun fi zu sa'atin ne min sa'atihi ko ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا shi kenan hankalinku ya kwanta da yau ku kawo abin sadaka tun da aka kawo muku sassauci wayan an yanka naman nawaye in ji alaramma amma alaramma ya ce in an yanka naman nawaye malamai suka ce naman hukuncinsa hukuncin naman layya ne ana ci ana ajiyewa a gida ana sadaka ana kyauta duka kuka dama kun ka zama zumbulika kan marowata ka ajiye da kai da he amaryar karni kuka cinye yi ma yayi tunda yau in ka yanka ragon layya in ka ga dama ka cinye kai kadai baka ba kowa ba yayi amma kuma ka cika zumbulika kan marowata an gane magana da kyau ku amma in ka cinye kai kadai da kai da iyalanka yayi ta wani kakanmu shi yana da wata yana da wata abin nan ragaya in aka so aka so ya barra zai ce ga ragaya ta ku zuba a ciki in ya shiga da hito ba za ku ƙara ganin sa ba sai dai ku ga ragaya ya fito da ita in an jima zagaye danka sai ya ƙara abin nan aka jima ya sake zagayewa ya danka da haka da haka sai ya karar da shi Allah ya shirya da mu kamar yadda muka faɗa jiya mun kwana a nambar aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala yau kuma za mu tashi a nambar aya ta goma sha biyu alarama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na من همزه ونفخه ونفخه na يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول mm, إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة mm.
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
Mm.
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات na فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله na والله خبير بما تعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, kamar jiya ya ayyuhal ladhina amanu, idza qila lakum tafassahu ko muka karanta wanda muka ce idan Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu to malamai cikin sahabbai da manya manyan tabi'ai suka ce za a yana kiran ka ne zuwa ɗayan abubuwa guda shida kuma kowanne daga cikin shidan nan wato abu ne mai amfani a gare ka sai dai idan kai baka mu'amalanci wannan ya ayyuhal ladina amanu din da wannan mu'amalar ba suka ce ko dai ya zama an kira ka ne zuwa ga wani alkhairi a nan duniya wanda in ka aikata za ka ga alkhairin duniya to kaga aikatawarka da sauraronka zai taimaka ma ko kuma ya zama an kira ka zuwa ga wani alherin lahira na fata an fahimta abinda zai zama ma alheri a lahirarka wajen samun rahmar Allah da aljannar Allah kaga aikata shi ba karaman alheri bane ko kuma ya zama an kira ka zuwa ga alherin duniya da lahira gaba daya wato alherinsa bai tsaya iya duniya ba bai kuma tsaya iya lahira ba a'a ya haɗa duniya da ina da lahira sannan suka ce ko kuma ya zamto an yi- an ce ya ayyuhal ladina amanu ne dan ka waiwayo a faɗa ma abin da in ka aikata shi zai cutar da kai a duniya ko in ka aikata shi zai cutar da kai a lahira ko kuma in ka aikata shi zai cutar da kai a duniya da lahira don haka sauraronka ka ji me zai biyo baya to wannan abu ne mai muhimmanci a gare ka da rayuwarka da harkokinka ina fata an gane don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani al imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani saba'in kaso saba'in ko rehe saba'in da wani abu ne manzo Allah ya ce fa a'laha qawlu la ilaha illa Allah abin da yafi kololuwar daraja wajen imani shine mutum ya ce la ilaha illa Allah yasa ake kiranta kalimatul imani kalmar imani da Allah kalmar yarda da Allah kalmar bautawa Allah an gane magana da kyau ko wa adnaha mafi kankanta daga cikin reshen imani imadatul aza an dariqi shine cire abin da yake cutar da mutane daga kan hanya an gane magana da kyau ko duk abin da zai cutar da mutane akan hanya in ka je ka ɗauke shi to ka aikata ɗaya daga cikin rassan menene imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal haya'u shu'batun minal imani kunya da kake ganinta tana daga cikin rassan imani yasa cikin hadisi annabi ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ita in baka da kunya to ka aikata abin da kaga dama an gani to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace ya ga wani mutum ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi gusnatin kanat fi ala tariqi tu'dhin nasa yace naga wani mutum yana wadaka yana ha- kaiwa da komowa yana shawagi a cikin aljanna fi gusna fi gusnin dangane da wani kututtiri kana yu'dhin nas qata'uhu ala tariqi kana yu'dhin nas wanda ya cire shi daga kan hanya ya kasance yana cutar da mutane ku tattire ya gani ko dutse ya gani ya ga wannan ya zo ya cincibe wannan ya zo tayar mahiɗinsa ta buga wannan ya zo ya bugi mota bab aka ya wuce sai je ya sa diga ya ɗauko abin nan ya sa gajeren wando da singileti ya zo ya hau tono sanda ya tone abin ya zare shi ya mai da ciko ya ki lebur ɗin gurin annabi ya ce akan wannan aikin ya ganshi yana shawagi a jannatul firdaus an gane magana da kyau ko ya sa malamai suka ce ba abin da yake gaggawar kai mutum aljanna bayan imani da Allah da tauhidi irin taimakon mutane da agaza wa mutane ka yi wa mutane alheri ka yi wa mutane ƙima kamar ta basu kai musu kai musu kai musu ko ka ɗauki abin da zai cutar da su ko ka jawo musu abin da zai amfanar da su ko kuma ka gina musu wani guri da za su amfana ko masallaci ko makaranta ko bohol ko rijiya ko kuma ka ware wasu makudan kuɗi ka raba musu na fata an fahimci magana kamar yadda wani mawaƙi yake yake yake yake wasa wani mutum yana wasa yana faɗin irin alkhairinsa yana cewa ta'awwada bastal kaffi hatta lawannahu fanaha bi qabdin lam tujibhu anamilu yace huwal baharu min ayyin nawahi ataitahu falujjatuhu al-ma'rufu wal birru sahilu yace idza lam yakun fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'il mawaƙi yake cewa ta'awwada basbal kaffi shi wannan mutum fa saboda tsabar alherinsa hannunsa ma ta gagara ta lankwashe ta dawo kullum a haka take ita hatta lawannahu fanaha bi qabdin lan tujibhu anamil ko ya nemi ya lankwaso ta ta dawo ba za ta dawo ba kullun shi hannunsa a haka take kawai tsabar yabo ne yana yaba masa ne akan irin alherinsa yace huwal baharu shi fa ka ganki kamar kogi yake min ayyin nawahi ataytahu duk ta inda ka zo wa kogi yace to falujjatuhul ma'ruf zurfin sa ne kyauta da alheri wal birru sahiluhu nagarta da aikin da'a da aikin alheri shine fadin sa kuma ma'ana kogi duk ta inda ka zo masa za ka rasa alherin kogi ba za ka rasa ba ta can ka kama kifi ta can ka ɗebi gwalagwale ta can ka kama kaza ta can ka yi kaza to yadda kaga kogi wajen alheri shi haka yake yace walau walau annahu fi fi kaffihi ghaira ruhihi yace da a ce zaka zo gurinsa neman taimako sai ya zama babu abin da ya saura wanda zai baka in ba mai ba ransa yace lajada biha ita ma ran inda zai iya yiwuwa ya ciro ta ya baka da ya ciro ta ya baka fali yattaqillaha sa'ilu sai dai kai mai roƙon ka ji tsoron Allah ka ce a alaji tunda ba komai da ya saura saurare to na bar ma nan ita kan ya hakuri rike ta amma da za ka ce ina san ran da ita ma ran zai iya cirowa ya baka an gane magana da kyau so saboda haka annabi ya ce na gan shi yana kaiwa da komowa a cikin aljanna saboda wata kututtire da ya cire wa mutane ya kasance yana ainihin wato cutar da bayan Allah an gane magana da ke ku saboda haka a imani yana da waɗannan abubuwa ɗin al'imanu ya zidu wa yankus imani yana da nunin guda biyar suka ce kaulun ne bil lisan wa atiqadun bil jina wa amalun bil arkan يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان عمل أبنا قول باللسان إيماني شيني كفائي كاي إيماني دباكين ككركبوي كما عندما كانت آيوي كواركين بايا أتم بايا قولوا آمنا بالله cikin suratu al-baqara ko da kuma qul amanna billahi kace mun yi imani da Allah dan haka qaulun ne bil lisani ka faɗa da baki cewa kai imani da Allah amma kuma bai halatta an tambaye ka wani kai wannan irin musulmi ne ka ce ni mumini ne ba ba a so wannan kamar taskiya ne tsarkake kai ne amma na yi imani da Allah shi ne mahalicci shi ne kwaya ɗaya wannan ka faɗi shi kai tsaye na fata an gane amma ni mu'mini ne wannan ba a so ka faɗa saboda akwai tsarkake kai a ciki an gane magana da kyau ko to wannan shine dole musulmi ya dinga bambanta irin waɗannan al'amura din saboda ya sanya zai mu'amalanci ubangijin shi subhanahu wa ta'ala an gane magana da kyau ko saboda haka kaulin bil lisan sannan suka ce wa atiqadun bil jinani dole ka ainihin wato kudirce imani bayan ka faɗa da baki kuma sannan ka kudirce shi a cikin menene a cikin zuciya shi musulunci shi ake bayyanawa amma imani kudirce shi ake a ina a zuci an gane magana amma an tambaye ka kai musulmi ne ka ce ni musulmi ne kai wannan addini kake ka ce ni musulmi ne amma imani gaɓoɓinka da zuciyarka ne ake so su yi aiki ba bakinka ake so ya furta ba ban gane ko kun gane yasa lokacin da larabawa annabi ya zo musu qalatil a'rabu قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم na'am وإن تطيعوا الله ورسوله لا يئسكم من أعمالكم شيئا Allah madaukakin sarki ce qalatil a'rabu larabawan ƙauye suka yi tsalle jama'a suka ce amanna mun yi imani Allah ya ce qul ce ne musu lam tu'minu ba ku riga kuka yi imani ba ina fata an fahimta walakin qulu aslamna ku ce a'a ni mun dai musulunta Allah ya ce walamma yadkhulul iman fi qulubikum har yanzu imani bai riga ya ratsa zukatanku ba tukunna ina fata an fahimta wa in tuti'u Allah wa rasulahu in kuka bi Allah kuka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la yalitkum min a amalikum shay'a Allah ba zai tauye muku komai daga cikin ayyukan ku ba saboda haka ba a cewa an nayi imani sai dai a ce na ni musulmi ne ba za ka ce kai mu'mini bane da haka suka ce qaulun bil lisan wa atiqadun bil jinan sai suka ce wa amalun bil arkan dole kai aiki kuma da gaba wanda shi yake nuna kai musulmi ne kuma mai imani yasa imamul bukhari da ya zo cikin bukhari sai buɗe babi ya ce babu salatukum imanukum babin da ke magana akan sallar ku imanin me yasa sai ya ɗaure maganarsa da ayar da ke cikin alkur'ani cikin suratul baqara da allah maɗaukakin sarki yake cewa ma kana allahu a imanakum ما كان الله ليضيع إيمانكم Mm.
إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ya ce wa ma kana Allah Allah bai kasance ba li yudhi'a imanakum ya dinga tauye imaninku bi ma'ana li yudhi'a salatakum domin ana magana ne akan sallah sai Allah ya bawa sallah sunan menene imani saboda ayyuka suna daga cikin imani sabanin mu'tazila da khawarija da jahamiyya wa man shakalahum da wanda suke kama da su sun ce su ayyuka ba cikin imani in dai kace kai musulmi ne to ka haye kaga dama ka zauna kai ta shan gwace kana tura coca cola ba ruwanka da wata magana kai su haka suka ce kaga wanda aka biye sa musu ai duk wata za a tafi ko ba haka bane kawai ka ce ka yi imani ka zauna ba zai yiwu ba اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون Mm.
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce wa quli imalu ku yi aiki ba ku bayin Allah kar ku saki kar ku zauna ba ku aikin musulunci wallahi kana musulmi a ce baka karanta Qur'ani kana musulmi a ce baka sallah kana musulmi a ce baka azumi kana musulmi a ce baka baka baka duk ayyukan Allah da Allah ya saka masu imani musulmi su yi baka yi wallahi akwai matsala fa Allah ce wayi wa quli imalu ka ce musu kowa ya aiki fasayar Allah amalakum wa rasulu da sannan Allah zai ga aikinku manzan Allah zai ga aikin wal mu'minu na sauran mu'mine ma kuma za su ba da shaida akan aikin kuma sannan wasa turadduna sannan za a mai da ku ila alimil ghaibi wa shahada zuwa ga ma- ma'abocin sanin gaibi da kuma abin da ya bayyana a fili ina fata an fahimta fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kuma sannan ya baku labarin abin da ku kasance kuna aikatawa an gane so don haka abin da ya sa muka dan tsaya mun yi ta ya ayyuhal ladina amanoni a gurin nan jama'a amma ba mu tsaya muka dan yi bayani akan imanin nan ba in mun zo dai kawai sai mu ce ya man amantum billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula sai mu wuce to muna ganin ya dace a ce mu tsaya mu dan taba kaɗan cikin rukunai da ƙa'idoji da al'amura na imani domin mu gane cewa wannan shine babban abin da zai kai mu tudun nazira a lahira don haka malamai suka ce dama matakai ne guda uku matakin farko shine musulunci mataki na biyu shine imani mataki na uku shine ihsani shi muhsini har ya fi mu'mini ma shi a gurin Allah domin shi muhsini in mutum ya kai matakin ihsa to yakan bauta wa Allah yana jin kamar ga Allah yana kallonsa tsabar imani don haka magana zai yi sai ya tuna kamar ga Allah fa yana kallon yana kallon abin da zai faɗa yana jin abin da zai faɗa sai ga ya gyara magana ya faɗa abin da zai zama masa alheri ba zai faɗa abin da zai zama masa matsala ba motsi zai yi sai ya tuna kai gafa Allah yana kallon shi fa ina fata an fahimci magana yasa da sahabbai suka tambayi manzon Allah mal ihsan ko menene ihsani shine ce na mala'ika jibrilu kai annabi ya tambaye menene abu ya tambayi manzon Allah menene ihsani sai manzon Allah ya ce masa an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka kai matakin bautar Allah kana jin kamar ga Allah na kallon ka dan Allah duk wanda ke bauta wa Allah yana shi'uri ko yana rayuwa tare da shi'urin cewa Allah yana kallon duka motsinsa zai gyara komai da yake ko ba zai gyara ba to wannan shine mataki na ihsani kama wuta mumini kai tukunna an gane magana da kyau ku kamar ka kwatanta kamar yadda ranar na baku misali ka kwatanta cewa duk abin da kake yi na banza babanka yana kallon ka karara kai ka ga dai in dai kana da kunya da hankali ya kamata ka gyara wannan ayyukan banzan ko to balantana Allah balantana Allah na fata an gane to wannan shine dan haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani idza najaytumur rasula idan kun buƙaci ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faqaddimu baina yadayna jawakum sadaqa to ku fara gabatar da sadaka kafin ganawar ku da shi abin da ya faru kamar yadda malamai suka kawo a cikin tafsiransu kamar irin al-Imam al-Qurtubi kamar irin al-Imam al-Bagawi a cikin tafsirinsa da wasu daga cikin malamai irin su al-Imam Ibn Jarir ne Tabari irin su Ibn Kathir da dai shauransu shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama available a gurin sahabbai sai ya zama kowa annabi yana zaune sai wannan yazo ya ce ya rasulullahi ina da magana kuma ina so ni da kai zamu yi magana ina da son ganawa da sai annabi ya bar abin da yake sai ya tashi sai ya je sai su gana ya faɗi meye matsalarsa ya warware masa ya faɗi meye fatawar da yake nema ya gaya masa ya faɗi duk bukatunsa annabi daga ya dawo ya zauna sai wani ma ya zo ya ce ya rasulullah afwan da Allah minti biyu ka san haka ake yanzu da Allah ka lura anan ko in muka tashi daga tafsiri Allah rama ai kai kai ne shaida ai ko kuma kun zama shaida ku mun tashi nan kowa sai zo akrama kallah minti daya ka gama babatu da kakatu haka ne ko ba haka ba duk yawon bakin ka ya kare makogaran ka ya kafe kat amma sai wani ya zo ya ce minti daya akrama kallah ka ce masa a'a ya ce kaga malaman nan ko Allah ya ba shi duniya dan ya ga yana sa manyan garuna yanzu wulakanta mu yake wallahi jama'a haka ne ko ba haka dan ya ga yana da wata yar bakar mota yana zuwa da ita ke yasa yake wa mutane dagun kai shi ya manta duk wahalar da ka sha din nan na babatun nan ba abin da ya dame shi kawai ka saurare shi kawai ka saurare shi in har baka saurare shi ba duk kirkin ka a duniya mara kirki sunanka jama'a haka ne ko ba haka ba haka muke ko ba haka muke ba a gani to wannan shine matsalar to haka annabi sallallahu alaihi wasallama duk mai da'awa kuma yana fama da irin wannan sai dai kawai hakuri kai ta hakuri da mutane abin da zaka iya kai wanda yafi karfin ka kawai shikenan ka rabu da mutane da abin nan su wanda zai zaga ya zaga wanda zai ce Allah ya saka ya ce Allah ya saka kai dai ka san iya abin da kai kai iya kokarin ka ba haka bane jama'a shikenan kawai to wannan ma sai ya zo ya rasulullahi minti daya sai annabi ya tashi sai ya je su gana sai ya dawo ya zauna ya rasulullahi minti biyar sai ya zo haka to da Allah maɗaukakin sarki ya ga haka na farko abin yana cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin an hana shi sakat abu na biyu al'umma wanda suka taru don su ji saƙon manzan Allah su kuma abin yana cutar da su ba sa samun cikakken saƙon yadda suke bukata saboda ya zauna an tada himinti biyu ya ƙara zama an tada himinti uku ya ƙara zama an tada himinti biyar sai Allah ya ce to zan yi maganin ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza najaytumur rasula duk wanda yazo zai gana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam faqaddimu baina yaday najwakum sadaka to ku fara gabatar da sadaka kafin ku gana da shi kowa ya zo don haka ala ramma yau kenan yanzu mun samu a- mun samu aya duk wanda zai zo ya taho da dubu goma billahi lillahi ko dubu ashirin ko kuma mu duba mu ga in babban gara kake da ita ko ko ka- ko kasiyar kala sabuwa ce fil ko ba haka bane sai mu ce dubu ashirin da biyar kai alhajin birni ne ba za mu karɓi dubu goma ba kaga kafin a tashi zai ga ana rama da wata 'yar abin da motarsa mai hayakin nan kaga sai ta daina hayaki da izinin Allah ina fata an gane wannan raha ne muke yi yago bayan Allah saboda karatu sai da raha ana dan shigar da raha sai kaga abin yana shiga kana fahimta sabanin ai ta kalidi na fiha abada jahannama ko ba haka bane jama'a yawwa dole a dinga dan saka abin nan haka dan a fahimci karatu an gane magana da ke ko to shine Allah ya ce sai kun gabatar da wata sadaka kafin ku gana da manzon Allah to a nan take kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zalikum khairul lakum gabatar da sadaka kafin ku gana da annabi shi ya fi muku alkhairi wa atharu kuma shi ya fi tsarkaka dangane da ganawa ku da shi sai Allah ya ce fa in lam tajidu in kuma kun bincika ku samo dan abin da za ku kawo a gana don ku bayar ku gana da shi fa inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne ya gafarta muku ba matsala amma dai inda akwai ku kawo shi yafi in kuma ba ku da shi to Allah ya yafe ku zo ku gana da shi din an gane maganar da ke ku to malamai suka ce bari mu je ƙayar gaba sai mu haɗa sai Allah ya ce a ashfaqtum ko dai kun firgita ko kuna wahala kuna jin kunci an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqa akan gabatar da sadaka da kuke yi kafin ganawar ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuna jin wahala abin na wahalar da ku abin na damu ku abin na kuntata muku saboda lokacin ba a jima da ƙaura daga makka zuwa ina ba zuwa madina don haka sahabban annabi wani ya bar gidan shi wani ya bar motar shi wani ya bar dokinsa wani ya- kai wani matansa da yayansa ma ya haƙura ya basu sai dai su biyo shi daga ba wasu kuma akan yi su shi kenan wani akwai sahabin da suka tare- aka tare fa lokacin hijira ya ce bana nuna muku inda dukiyata take abin na ba ku je ku tona ni ku banne da raina suka ce gaya mana ya kwatanta musu ya kwatanta muku ya kwatanta musu wasu suka ce suhaibun rumi ne wannan abin ya faru da shi suhaib ar-rumi wani ba- ma- mutumin farisa ne sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya ce in gaya muku inda dukiyata take mana ku je ku tona ni ku bannin in wuce madina gurin manzon allah an gane magana da kyau ku suka ce to shikenan ya kwatanta musu komai sanda suka gamsu cewa lalle sun gano inda dukiya take to ka san kafiri ba amana mala sai kuma suka ce to yanzu riba biyu ka gara mana inda dukiya take kuma za mu yanka ka wallahi to shi kuma da ya ji haka sai ya ce to kwa lalle za a yi ta yau wallahi ba za a mare ni sau biyu a fuska ɗaya ba annabi ya hana mu na gaya muku inda kuɗi na suke ku je kuɗi ba kuma ku ce za ku karni ya ce na rantse da Allah ba zai yiwu ba to yana da kibiya dama a hannunsa yana da kwari a hannunsa yana da kibiya a rataye a gadon bayansa wallahi da ya wani tsalle ya yi bakton ya yi tsiri tukunna ya yi canyu tukunna ya dira kawai ya sa hannu sai ya zaro kibiya wallahi sai ya ɗane ya ce laƙadi alimtum anni aswabukum ramiya ku mutanen sama ku- makka kun sani na fi ku saiti wajen harbi don uban mutum in ya isa ya karaso inda nake kai an gane maganar da ke ya ce su karaso wallahi ku ga yadda zan yi da ku ai daga nan sai wannan ya taɓa wannan ya ce kaga wannan fa idan ya harba fa wallahi guda ɗaya ce ma ta iya soke mutum tara a cikin mu wallahi yadda ya faɗa ne ƙwararre ne a harbi kawai lami lafiya mu je mu toni kuɗi mu barke da ransa shi kenan shi ya gaba su suka sha kwana suka koma garin makka su haibun rumi an gane magana da kyau ku ya ce duk wanda ya isa ya matso ni to lokacin duk sahabbai sun yi ƙaura galibinsu babu kuɗi a hannunsu babu kaza babu kaza to da Allah ya sa wannan dokar sai aka wani kusan cur babu wanda ya samu ya zo ya gana da annabi Muhammadu saboda ba wanda yake da kwandalar da zai kawo sahabbai kenan sai imani da karatun Qur'ani malam ba kuɗi yasa duk duk gadon sahabbai muka yi duk gadon sahabbai muka yi ga alaran ma dai gashi ka gare yadda yake kai ka san da yana da kuɗi wallahi ba zai tsaya a haka ba. eh tsakani da Allah ni ina ga alaran ma nan ko a kula tandu muka saka shi na man gyada zai wahala ya wuce haka ko amma fa wallahi in ya- in ya samu nerori wallahi warewa zai wallahi Allah gemun nan ya fi dinga sheƙi kenan wuyan nan da kyar zai dinga waiwayawa wallahi an gane magana da ke ku amin amin Allah kawo masu albarka to shine sai zamto sahabbai suka gagara samun damar su zo su gana da annabi to shine a take sai Allah ya ce ashfaqatum an tuqaddimu bayna yadayna wa kun sadaqa kuna wahala ne abin yana damun ku yana takura muku ku gabatar da sadaka kafin ku gana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fa in lam taf'alu idan har ba ku aikata ba da sadakar ba wa taballahu alaikum to Allah ya dawo da ku asali ku lura wannan kalmar wa taballahu alaikum ba tana nufin Allah ya karɓi tubanku ba don ba magana ake akan sun yi laifi ba ina fata an gane a'a wa taba dama ma'anar taba da tsantsan larabci shine dawo da abu yadda yake a da kayi laifi da Allah zai saka ka a ina a wuta sai ka tuba sai Allah ya dawo da kai ina aljanna sai Allah ya ce to na dawo da hukuncin da matsayinku na da na cewa kuna iya ganawa da ni ba tare da kun ba da me ba kun ba da sadaka shine ma'anar wa taballahu alaihi an gane maganar da kyau ko fa aqimus sala da haka ku ci gaba da tsaye da sallah wa atuz zaka ku ci gaba da bada zakka wa atiqullaha wa rasulahu ku ci gaba da biyayya wa Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu khabirun bima ta'maluna Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikata to sai malamai suka ce duk cikin alqur'ani duk cikin alqur'ani babu ayar da aka faɗe ta kafin wani ya yi aiki da ita aka soke ta sai wannan aya duk ƙur'ani babu na baka asamin ku je ku samu malaman ulumul qur'an Allah ya saka musu da alheri suka ce babu wata aya da Allah ya faɗi hukunci kafin wani ya yi aiki da hukuncin Allah ya ce na soke sai ita don haka duk duniya babu wanda ya aiki da wannan aya ta gabatar da sadaka kafin ganawa da waye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da malamai suka faɗa akwai wani hadisi wanda aka ce daga ali dan abi talib shi ya samu dama ya ainihin wato gabatar da sadaka ya gana da manzon Allah amma duk maganganun da zaka je ka dawo zuwa ga hadisin hadisin bai inganta ba shine magana mafi inganci a wannan littafi mai wannan littafi na tafsiri ya yi kokari wajen cewa idan aka tattaro turuk da shawahid na hadisin zai sahi zuwa ga martabar hasan ma'ana ya- ba sahihi ba amma dai zai kai martaba ta hasan kamar yadda muka sani a ilimin hadisi wal hasanul ma'ruf turqan wagadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat shi abin nan rijal na ainihin wato hadisi hasan shine rijal ɗin da ba su kai na sahihi mai ba shahara da kuma ƙarfi da inganci ba na fata an gane to suka ce ya kai martabar hasan amma dai magana mafi inganci da malaman tafsiri suka tafi a kai ko shi wannan hadisin bai inganta ba don haka duk duniya babu wanda ya taɓa yin aiki da wannan ayar an gane magana da kyau ko Allah ya faɗi hukuncin a take a lokacin kafin a samu wanda zai iya aiki da ita ya ce kuma ya gode to dama menene Allah ya ga dama ya sauke aya yau gobe ya goge ta Allah ya ce ma nan sak alaramma na'am ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
mm.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض mm.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah madaukakin sarki ya ce manan sakh min ayatin ba wata aya da za mu soke ta ko mu goge ta ko mu goge hukuncinta domin al- ilmun nask ilimi na shafewa annasikh wal mansukh ilimi ne mai fadi akwai ayar da an goge hukuncin ta qira'at ta nan akwai ayar da an goge qira'at ta hukuncin ta kuma me nanan kamar yanzu misali ayar menene الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نقالا من الله والله عزيز حكيم هو الله يتي الشيخ والشيخة wannan aya ce a cikin alkur'ani amma hukuncin tana nan amma kira'ar ta fa babu shi. da tsoho da tsohuwa idza zanaya in suka yi zina farjumuhuman battata ku jefe su gaba daya nakalan minallahi wannan narko ne na azaba daga ina daga gurin Allah wallahu azizun hakim Allah mai bugwaye ne kuma mai hikima aya ce yadda ka jitar nan haka aka sauke wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita tana cikin alkur'ani amma daga baya Allah sai ya soke sai ya ce hukuncin kuma yana nan ina fata an gane idan mutum mai mata yi zina ko mace mai miji ta yi zina a jefe ta wannan shine hukunta amma ayar babu ita a Qur'ani Allah ya soke ta amma hukuncin kuma yana ne yana nan so akwai kuma ayar da za ka samu babu ainihin wato hukuncin amma ita kuma ayar tana nan kamar wance ce kamar wannan ayar shi ne kamar wannan misali ga ayar muna karanta ta a ƙur'ani rubuce amma hukuncin ta kuma ma baya na fata an fahimci magana akwai kuma ayar da an goge hukuncin an goge menene kira'ar ba ayar ba kira ba, ba hukuncin gaba daya shi ma an akwai shi a cikin alkur'ani akwai kuma ayar da akwai ta kuma akwai hukuncin su ne ma suka cika qur'anin gaba daya ga ayoyin kuma ga menene hukunce hukunce ina fata ana fahimtar magana to waɗannan duka yana daga cikin ulumul qur'an da ya kamata musulmi ya dinga kokari yana bincike yana fahimta akalla idan ma ba za ka je malamai su koya ma min gilafin ila gilafin ba to akalla dai ka dinga samu irin waɗannan bayanan ka dinga zuwa da ɗan littafi kana ɗan jotin kana riƙewa a matsayinka na musulmi ya zama ka san ire-iren waɗannan abubuwa amma ba zai yiwu kana musulmi ba abin da ka sani kawai ka zama daskin dari'i tumuski geran buta awon igiya sako tumaki ballo jakuna ka zama susu su sha shashawa wanka nawa ba yadda za ku yi da ni wallahi ina gaya muku ne don ku zabura ku yi zuciya ku ce kai malam din nan gaba ɗaya ya ishe mu ya ce ba ma karatu bari ka gani gobe kawai mu ganka da littafi kayi yamma haka muke bukata haka muke bukata in ka yi zuciya don Allah kar in sake faɗin wannan magana ta amsu a kanka an gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu to wannan shine don haka Allah ya ce babu wata aya da za mu soke ta ko mu soke hukuncinta face mun zo da kwatankwacinta ko wacce tafi ta alkhairi Allah ya ce alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir ba ku sani bane Allah yana da iko akan komai alam ta alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard ba ku sani bane Allah shine mamallakin sammai da karsai wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani koma bayan Allah majibincin lamarin ku ko ne taimakon ku ba ku da shi wallahi mai taimakon ku shine Allah majibincin lamarin ku shine Allah subhanahu wataala a wani guri Allah rama Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya
إنما أنت مفتر Mm.
بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canja aya a matsayin aya kaga kenan Allah ya nuna wata ayar yakan cire ta ya kawo wata na fata an fahimci magana domin yahudawa ne suka kalubalanci manzon Allah jama'a suka ce me ya famu wannan manzo ne yau yazo ya ce mana an hukunta kaza gobe yazo ya ce mana an goge yau yazo ya ce mana Allah ya ce ayi kaza gobe yazo ya ce mana an goge ko sai Allah ya ce ma nan sa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ai ba wata aya da zamu goge ta ko kuma mu canja ta face wacce za ta zo a bayan ta sai ta fi alheri ku ne kawai ba ku fahimci abin ba ba ku san addini ba kuke zargin annabi cewa yau ya ce kaza gobe ya goge yau ya ce kaza gobe ya ce ya goge ba ku san me kuke yi bane da kun san me kuke a yanzu jama'a ko a ci gaban duniya abinda muke mu'amala da shi shekara goma yau shi muke mu'amala da shi a yau kuma canjin da aka zo mana da shi ya zama mana alheri da sauki ko bai zama mana ba to dan duniya ma ya iya haka balantana Allah ban gane ko kun gane ba dan duniya ma yayi abu yau kana jin daɗin sa sai ya zo ma da wani kana ganin kamar in an raba ka da wannan kamar an raba ka da daɗi sai kaga kuma an raba ka da shi din kuma an kawo ma wanda ya fi daɗi yanzu ɗauki wayoyin nan ka gani lokacin da aka fara waya akwai wata waya ana ce mata Siemens akwai wata 3310 wanda ita a tallanta ma kafinta ne yake jifan wanda ita yana gudu tsabar wai tsabar karkwanta kafinta ne yana sama yana buga kusa da ita wai dan a nuna tsabar karfinta da tsabar kwalitinta yana sama yana buga kusa sai aka koro barawo barawo yayi sata aka rasa wanda zai bige barawon nan sai kafinta ne ya gato shi ga guduma a hannunsa ga waya ta ta da ya haka ya haka ya bismillah ya wurga mishi kawai sai ya mace kanshi sai ya faɗi sai aka zo aka kama shi sai a daga ta a ce to ka ganta nan in ka in ka same ta ka abin nan amma yau ina ta titritin ko titiri ma ina take balantana ta titiri an yi gaba da ita an kawo wanda ta fita aka ne ko ba haka ba to a duniyance ma akan kawo abin da zai sama ya haifar da ci gaba ya haifar da canji mai kyau to balantana Allah yau ya kawo hukunci gobe ya canja ya ce na fasa kaza kaza kai dan adam ma kake iya haka balantana Allah da haka Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canza aya a madadin wata aya muka canja ta ina fata an fahimta wallahu a'lamu bima yunazzil ku sani fa Allah shine mafi sani dangane da abin da yake saukar ba ku za ku koya wa Allah ya zai yi al'amuransa haka ne ko ba haka ba kai wato Allah ya iya magana malam malam idan Allah ya yi magana sai ka ji dama bai kamata dan adam ne zai yi wannan magana ba wallahi sai dai buwayi gagara misali mahalicin Musa da Haruna shi ne mai irin wannan magana cikin hikima da iyawa da gwaninta da ƙwarewa mana Allahu a'lamu bima yunazzil Allah shi ne mafi sani dangane da abin da yake saukarwa qul innama anta muftar sai ka ji sun ce lalle kai din nan mai kirkira ne kana kirkirowa ne Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa da yawansu ba su san gaskiya ba ba kuma mu'riduna suna kau da kai daga barin gaskiya an gane magana da kyau ko a wani guri yake cewa ainihin wato yuthabbitu Allahu yamhu Allahu ma yasha'u jazakumullahu khairan wa indahu Allah ya ce yamhu Allahu ma ya sha'u in Allah ya ga dama sai ya goge abin da ya ga dama wa yuthbit ya tabbatar da abin da ya ga dama kuma cikin Qur'ani Allah ya ga dama sai ya haka wa indahu a gurin Allah ne ummul kitabi uwar littafi take uwar littafin tukullumarsa inda ake ɗauko Qur'anin a gurin wa yake a gurin Allah haka in ya ga dama sai ya tabbatar da kaza sai ya goge kaza yamhu Allahu ma ya sha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama a gurin sa uwan littafi take an gane magana da ke ko saboda haka dai wannan aya malamai suka ce babu wanda ya aiki da ita Allah ya zo ya goge wannan ainihin wato aya mun kawo waɗannan ayoyi ne don mu ƙara karfafar maganar mu cewa lallai Allah in ya ga dama zai iya goge abin da ya ga dama ya kuma tabbatar da ainihin wato abin da ya ga dama haba har lokacin yayi eh da gaske ne lokacin yayi to Allah kawo mana sauki wallahi rayuwar mu tana gudu wallahi to a yan uwa kamar yadda aka sani akwai asusun marayu a yi haƙuri mun tsaya a tafsirin wannan ayar yau ma mun tashi za mu tashi alamtar ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim zuwa abinda Allah ya sauwake mana Allah ya bamu dadan abin da muke yi akwai a hajiya hadiza menene hurumin da'u ta turo da naira dubu biyar naira ɗari biyar dubu biyar kuka saka zero uku kuka sa zero uku ne a sannan akwai abbakar salisu ya turo naira dubu ɗaya akwai muhammad juma ya turo naira dubu biyu ko ɗari biyu ne to amma zero yana zama guda uku kowa bai ibrahim eh dubu biyu ba yawwa to sannan akwai bala bala menene musa alhaji ya tura naira dubu biyu shi ma akwai maryam jalo muhammad ta tura naira dubu daya akwai hamza jibrin ya tura naira dubu daya akwai danaji agroko naira dubu daya akwai ibrahim ibbi ya tura naira dari bakwai akwai wani pos ba suna ya tura naira dubu daya akwai salisu abdullahi ya tura naira dubu daya akwai suleiman menene dauda ya tura naira dari biyu akwai musa maryam maryam musa kenan ko naira dari biyar akwai zainab mele naira dari biyar akwai hassan muhammad naira ɗari biyar hassan muhammad shinga naira ɗari biyar mun samu naira dubu goma sha biyu da ɗari tara a taimakonmu na yau total ɗinmu na jiya ko na yau ne duka na yau shine naira dubu ɗari biyar da ashirin da biyu da ɗari biyar da casa'in da tara shine gudunmawar da aka saka a cikin asusun marayu allah ya biya ku da aljannar firdausi allah ya yi muku dukkanin matsalolinku Allah ya biya muku duk me yasa ba kwa cewa amin ne kaza haba ana ta addu'a irin wannan watan Ramadan watan alfarma watan neman addu'a ana ta addu'a kuma ba za ku ce amin ba Allah ya karba mana Allah ya biya kowa da aljannar firdausi Allah ya saka duk waɗanda suka taimaka Allah kuma ya biya mu da aljanna a kamar yadda aka sani idan muka samu bako mukan gabatar da shi muna tare da to masha Allah to to bari mu gabatar da shi sai mu gabatar da bayani insha Allah a kamar yadda ake gani muna tare da mai girma alhaji abubakar manga usman wanda shine ainihin wato darakta na amu amu menene ma sunan abu na eh ya kamata a ci tare sa'i sa'i ya manta da sunan kamfanin su yawwa to shi ne darakta da wannan kamfani sannan kuma shi ne ɗan makayan gombe kamar yadda kuka sani ni kuma na farko ni kuma ni ne sa'in ɗan makayo yawa na faɗa muku ma'anar sa'i amma zan ƙara maimaita muku yau shi aikin sa'i idan lokacin zakka ya yi to shi ne ake bawa gaba ɗaya dukiyar zakar in miliyan ɗari ne in ɗari biyu ne to shi za a tattaro gaba ɗaya a bashi wannan dukiya a ce ya bebi duk wanda ya cancanta ya bashi to kaga sa'i sai abin da ya ɗiba shi ma aiko sai sa'i ya gama kamfata wala Allah na tausaya ala ramma himan dan sunna marka dan ta ta gefen dama to sannan sai fara neman kuma suwa ya kamata in ba to Allah ya saka da alheri ya ziyarce mu a wannan guri na tafsirin alqur'ani kuma dama wannan duk shekara yakan zo ya kalle ko muna addu'a Allah ya biya shi da aljanna a wallahi duk da shi na san dan makayo baya so amma dai ina yana daga cikin abin da nake faɗa muku cewa idan akwai wani mutum wanda kuka san yana ayyuka na alheri to yana da kyau a dinga bayyana a al'ummar musulmi domin su san matsayinsa Allah ya ce in tubu sadaqati fa ni'im ma hiya in kun bayyana alheri da sadaka babu laifi dangane da bayyana da kuka yi matukar shi mutum ba hiya ne ma haka ba ku kuka ga dacewar ku bayyana to wannan babu laifi idan kun bayyana wato wannan bawan Allah daga cikin manya-manyan ayyukan da Allah ya hore shi da yin su kuma ya samu nasara a kansu ne gine-ginen masallatai da gine-ginen makarantu da taimakon marayu gajiyayyu marasa lafiya taimakawa 'yan uwa da abokan arziki da sauran bayan Allah wanda ni dai kusan mun fi shekara goma sha biyar muna anguwa ɗaya tare da shi kafin Allah ya sa na bar anguwar na koma wata anguwa amma tare da haka muna shiga cikin al'amura yana sako mu cikin al'amuransa da yawa na harkokin addini ko kwanan nan akwai masallacin anguwarmu wanda in ba manta ba kan titin anguwarmu titi ya ta gurin to akwai masallaci da aka tashe shi a gurin aka samu wani fili a gurin aka fara aikinsa shi ya aikin wannan masallaci tun daga farko har ƙarshe ya sa gudunmawarsa da wasu bayan Allah waɗanda ba a rasa ba sun ɗan sa gudunmuwa amma dai shi ne ƙarfin aikin har an kai ƙarfe a dab da ramadan ɗin aka buɗe masallaci muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai makarantar mu ta ihya sunna da take anguwar idi a bayan gidanmu inda na tashi daga makarantar zuwa gidanmu da na tashi gidan kawuna bai wuce gidaje kwaya biyu ba shi ya gina wannan makaranta ya gyara ta ya gina masallacin ya yi masa ofis a sama ai ka yi kaza aka yi ofis aka dora mai rai da lafiya da hi da wani ana ce masa alhaji yaro Allah ya saka musu da alkhairi su suka yi wannan aiki a wannan anguwa kusan dai a yanzu duk wata harka ta addini take wannan anguwa ta idi ta gabas kusan wallahi dan makayan gombe shi ya lalube duk wannan alkhairi yake aikatawa wannan shine amfanin dukiya a lokacin da aka bude wannan masallaci na karhe da ya gama ginawa yayi wa iyalansa bayani yace wannan aikin nawa ne dan haka kar ku dauka cewa wannan aiki ne wanda wai za ku zo ko baya da suwata ku zo ku ce kuna da gado ko kaza ko kaza sai na yi wa kaina tanadin lahira ne saboda haka kowa ya je wa kansa tattalin lahira ni na yi wa kaina ban samu zuwa taron ba amma duk na ji labarin bayanan da ya a wannan gurin an gane magana da kyau ko so gaskiya muna jin daɗin mu'amalar mu da shi alhaji abubakar manga dan makayin gombe muna marhaban lalai da zuwanka kuma muna ma fatan alheri Allah ya saka ma da alheri da wannan ziyara Allah ya biya ka da aljanna wani abin da zai kara burge ka shine yanzu kusan a cikin fadar sarkin Gombe babu mutumin da kusan sarki yake ji da shi duk wata harkarsa da ta taso wanda shi ba zai samu zuwa ba yake jagorantar da shi sama da shi saboda ya lura yadda sarki yake son kyauta kun san sarki akwai sadaka da kyauta sarki akwai kyauta akwai sadaka sarki akwai son taimako sarki akwai samawa matasa aiki haka ne ko ba haka ba dukkanmu nan wallahi mun shaida sarki yana da wannan to da sarki ya fahimci za mu ne ta tadda mu je mu wato yadda ɗabi'unsa da halayensa suke hima haka na ɗan makwai yake sai sake jawo shi a jikin shi duk wani abin ya taso sai ya ce aje a samu alhaji abubakar manga duk abin da ya taso aje a samu ɗan makai duk abin da ya taso aje ɗan makai ku tafi kaduna ɗan makai ku tafi abuja ɗan makai ku tafi jos ɗan makai ku tafi ƙasa haka kullum yana kokari wajen aikin wakiltar sarki a duk wasu abubuwa na alheri domin addu'a Allah ya ƙara kusanci da lahira ya kuma ƙara kusanci da sarki Allah ya ƙara ma kusanci da Allah ya kuma ƙara ma kusanci da sarki Allah kuma ya ƙara maka dukiya mai albarka ya ƙara ma lafiya da imani ya sa ka gama lafiya sannan yanzu da ya ji muna asusun nan na marayu shi ma ya ce ya sanya zunzurutun kuɗi naira dubu hamsin a cikin wannan asusun da haka baba ibrahim ka yi update mana lissafi sai mu gaya masu sauraro yanzu dai da mana dubu ɗari biyar da ashirin da biyu da ɗari biyar da casa'in da tara yanzu ya koma dubu ɗari biyar da saba'in da biyu kenan ko da ɗari biyar da casa'in da tara dan makai muna addu'a wannan dukiya da ka bayar allah ya mai da allura garma allah ya saka ma da alkhairi allah ya biya ka da aljanna yan uwa za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada ko ma inda na billahi tawfiq rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi